إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بها السلام عليكم ورحمة الله barka mu da wannan safiya ta laraba biyar ga watan ramadana a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wuseto a cikin birnin Abuja a darasin mu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa ga iyaye mata masu albarka idan ba a manta ba darasin mu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta hamsin da biyar wato faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya da haka yau zamu tashi farkon aya ta 56 faɗin Allah maɗaukakin sarki wadhkur fil kitabi idris kuma wannan shine darasin mu na biyar a wannan shekara me Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله مدوكتين سركية واذكر في الكتاب إدريس ka ambaci labarin annabi Idris a cikin littafin da muka yi maka wahayi wanda shine alqur'ani dan a samu darasi domin a cikin tarihin annabi idris shi ma akwai abubuwa na darasi wanda al'umma za ta amfana da shi kamar yadda hakan samamme ne cikin dukkanin tarihin wani annabi da ma dukkanin tarihin wani mutum na gari ibn kasir ya ce zakara idris alaihi salamu bisana ubangiji ya ambaci annabi idris alaihi salatu wassalam ta hanyar yaba masa بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا ubangiji ya ce lallai shi ma ya kasance mai gaskiya ne sannan kuma ya kasance annabi ne Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliyan mun ɗaukaka shi waje aliyan maɗaukaki ma'ana mun kai shi waje maɗaukaki to cewa mun kai shi waje maɗaukaki malamai suka ce Allah ya kai shi aljanna domin aljanna ita ce a'ala illiyina mafi daukakar madaukakai kamar yadda Allah ya ce kalla inna kitabal abarari lafi illiyin to da ka warafa anahu makanan aliyan shine aljanna waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da illiyina ko makanan aliyan shine as-sama'ur rabi'a Allah ya kai shi sama ta hudu yanzu maganan nan da muke shi annabi Idris yana sama ta hudu wannan shine abin da Sufyan ya rawaito daga Mansur daga Mujahid dan Jabar Allah ya kara musu yadda Allah ya ji kansu da rahama yace as-sama'ur rabi'a wa qala Hasan wa ghayru Hasan al-Basri kuma da wannan sa suka ce ai aljanna ana nufin yana aljanna Ibn Kasir yace wa qad taqaddama fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi fi lailatul Isra wa huwa fi as-sama'ir rabi'a hadisi ya riga ya gabata cikin hadisin sahih al-bukhari hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a daren Isra'i da Mi'raji cikin annabawan da ya gani a sama ya ga annabi Idris kuma a sama ta hudu ya ganshi da haka dai Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyan mun daga shi waje wanda yake madaukaki annabi idris yana daga cikin jikokin annabi adamu alaihi salam ya gabaci annabi nuhu a tarihi akwai abubuwa da yawa da annabi idris kamar yadda malaman tarihi suke faɗa shi ya fara yin su a duniya suka ce kamar rubutu da alƙalami shi ya fara kamar ɗinki da allura shi ya fara to daka yana da abubuwa na kirkire-kirkire da haka wannan ya nuna maka mutum ne wanda yake mai himma mai kwazo gashi annabi kuma sannan gashi da abubuwa na na taimakon bil'adama na taimakon kai da kai domin duk waɗannan abubuwa wanda a yau 'yan adam suke amfanuwa da su to a tarihi shi ya fara ubangiji madaukakin sarki ya ce ula'ikan ladina an'ama Allahu alaihim wa'annan annabawa da aka zana a cikin wannan sura tun daga kan annabi zakariya a farko zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya zuwa ga annabi yahaya wa wahabna lahu min rahmatina wa ja'alna lahu lisaka menene qala ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahaya lam naj'al lahu min qablu samiya zuwa annabi isa dan maryam zalika isa ibn maryama qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun zuwa annabi ibrahim annabi musa ɗan uwansa haruna annabi isma'il to har zuwa nan shine allah ce ula'ika allazina an'ama allahu alaihim wa'annan duk suna daga cikin wanda allah ya musu ni'ima cewa ula'ika allazina an'ama allahu alaihim wasu malamai sun ce iya wanda aka ambata a suran nan ake nufi wasu kuma suka ce a'a ana nufin duk annabawan da allah ya ambata a qur'ani suna daga cikin wanda allah ya musu ni'ima suka ce daidai da faɗin Allah a aya suratul ma'ida wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as salihin wa isma'ila wa liyasa wa yunus wa luta wa kullam faddalna ala alamin can a karshe sai ce ulaika alladhina hadallahu fa bihudahu muqtadi haka ana nufin dukkan annabawa Allah ya shiryar da su kuma ya umarce mu da mai koyi da su dukkan annabawa Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima kuma ana so mu yi koyi ko kuma mu yi addu'a da fatan mu ma mu samu matsayi irin nasu ba wai na mu zama annaba ba a mu ma Allah ya samu cikin wanda ya musu ni'ima domin ba iya kadai annabawa Allah ya wa ni'ima ba tare da tasu ta ɗari ta kowa amma kowane bawa na gari shi ma akwai irin ni'imar da Allah ya masa shi yasa za ku ga a cikin sallah kullum muna karanta suratul fatiha muna roƙon mu ma Allah ya mana ni'ima ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin wanda kai musu ni'ima to ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim to haka nan ubangiji ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذاك الإمام ابن كثير يقول وليس المراد المذكورون في هذه السورة فقط باكري وأن أك أنبتا وأن سورة أن بواسو أكين في أولئك الذين أنعم الله عليهم با كدي يتي بل جنس الأنبياء عليهم السلام بردي دكا من أنبوا أمنتن ألا يتبت غريسو سو أكين فيه sai ce istatar da min zikiril ashkhasi ila aljinsi daga nan Allah ya fita daga ambatan ɗaiɗaiku ne ya koma ambatan jinsi baki ɗaya daka allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adam sai ce daga cikin wanda Allah ya ni'ima gare su na annabawa cikin zuri'ar annabi adam ma'ana ƴaƴansa na tsatso قال السدي إمام السدي يتي وابن جرير ده ابن جرير الطبري رحمه الله الله يجي كنس درهما آمين يتي فالذي أني من ذرية آدم وان ده أكي نفي ده الله يمس نئما تكين يا آدم نصصو إدريس شيني النبي إدريس domin kamar yadda muka faɗa shi annabi Idris yana cikin ƴaƴan annabi Adamu wallazi uniya bihi min zurriyyati man hamalna ma'a nuhin wanda kuma ake nufi daga cikin zuriyar wanda aka ɗauka a cikin teku a cikin jirgin ruwa tare da nuhu to ibrahim ibrahim ake nufi domin shi ɗan waɗannan mutane ne wanda aka ɗauka a jirgin ruwa tare da annabi nuhu alaihi salam sai ce wallazi uniya bihi min zuriyati ibrahim wanda kuma ake nufi daga zuri'ar annabi ibrahim to shine ishaqa da yaqub ishaqa da yaqub suna gajiya kana so ka musulunta yanzu kana so ka dawo addinin ba ba wani wanda ya matsa ma kai ne kake sha'awa insha Allah tabarakallah Allahu akbar Allahu akbar ga wani bawan Allah zai karɓi kalmar shahada wanda kamar yadda ya faɗa mahaifinsa asali musulmi ne amma mahaifiyarsa ba musulma ba ce mahaifinsa kuma ya rasu to sai mahaifiyarsa ta tafi da shi cikin danginta da haka sai ya tashi a kiristanci amma yanzu yana so ya dawo addinin mahaifinsa wato addinin musulunci kuma ba wanda ya tilasta masa na Allahu akbar Allahu akbar to addinin musulunci yana nufin a bauta wa Allah shi kadai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne haka annabi isa shi ma annabin Allah ne dukkanin su annabawan Allah ne Allah ba shi da ɗa Allah ba shi da mata bai haifa ba ba a haife shi ba dukkanin mu bayan Allah ne da haka abin da addinin musulunci yake kira zuwa gare shi kenan kuma dukkan annabawa ababan a girmama ne kuma a yi imani da su baki ɗaya dukkanin su 'yan aikin Allah ne da haka zan gaya maka kalmar da ake faɗa sai a shiga musulunci sai ka maimaita bayan na faɗa ashadu أشهد Allah ilaha أن لا إله illallah إلا الله
wa ashadu وأشهد anna muhammadan أن لا محمدا anna muhammadan أن لا محمدا rasulullah
رسول الله wa ashadu وأشهد anna isa
أن عيسى abdullahi عبد الله wa rasuluhu
ورسوله wa rasuluhu ورسوله kuma sha Allah ka ce ka Allahu shaida Akbar.
babu abin bauta da Ba ila.
gaskiya sai Allah shi kadai annabi Muhammadu manzon Allah ne annabi Isa ma kuma bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wanda suna kake da shi
سنن سنن بابانا موسى to kai naka sunan ka سنن أميرة miracle to yanzu wani suna kake so a musulunci ko sunayen musulmi abdul ko wani a- abdul abdullahi ko abdurrahman ko abdurrahim shi abdul gajarce suna ne ba suna ne cikakke ba dole sai ka kara da wani abdurrahman za a iya cewa abdul
عبد الله abdullahi masha Allah tabarakallah to abdullahi yake sha'awa a matsayin suna amma yana so a rinka kiransa da abdul To amma cikakken sunan shine abdullahi mahaifinsa sunansa musa da haka yanzu sunansa ya koma daga miracle ya koma abdullahi musa Na'am.
To Allah ya maka albarka Amin.
Allah ya rika maka Allah ya rika maka to masha Allah ya kawo bakin sa kuma ala to bismillah na game da azumi zai kawo bakin za a je a yi bayani kuma sauka yadda sa saka da rike
to da haka dai waɗannan annabawa kowa da mahaifinsa kowa da tsatsan da ya fito daga ciki shine Allah yake jingina su zuwa ga iyayensu na asali annabi Idris ya fito daga tsatsan annabi Adamu annabi Nuhu Ibrahim ya fito daga tsatsan annabi Nuhu to sannan shi kuma annabi Ibrahim annabi Ishaq da Yaqub da Isma'il duk sun fito daga tsatsan sa ne na ibn kasir yace wallazi uniya bihi min zurriyyati isra'il wanda kuma ake nufi da ya fito daga zuri'ar isra'il wanda isra'il shine yaqubu musa wa haruna wa zakariya wa yahya wa isa ibn maryam sune annabi musa da annabi haruna da annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa dan maryam قال ابن جرير ابن جرير الطبري يتي لذلك فرق انسابهم saboda haka ne Allah ya rarraba tsatsansu ya rarraba asalin iyayensu wannan daga wannan wannan daga wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki a wata ayar yace zurriyatun ba'daha min ba'd dangi ne wasun su daga wasu na wa in kana yajma'uhum jami'uhum adamu duk da cewa dukkanin su dai tsatsan annabi adamu ne li'anna fihim man laysa min waladi man kana ma'anuhum fis safina to amma abin da yasa aka wawware aka tantance domin daga cikin su akwai wanda iyayensa ba sa cikin wanda aka hau jirgin ruwan annabi nuhu da su wa huwa idrisu shine kamar annabi idris fa innahu jaddu nuhin domin shi idrisu kakan annabi nuhu ne ibn kasir yace qultu hadha al azhar ibn kasir yace nace wannan magana ita ce tafi fitowa fili cikin maganganun malaman tafsiri fi umudi nasabi nuhin alaihi salam anna idris cewa annabi idris fi umudi nasabi nuhin alaihi salam yana daga cikin ginshikan salsalar annabi nuhu da sannan ibn kasir ya sake cewa wa mimma yu'ayyidu anna al-murad bi hadhihi al-aya jins al-anbiya daga cikin abin da yake dada tabbatar da cewa wannan ayar bayanin ta bai takaita akan iya annabawan da aka ambata a cikin nan ba kadai a ana nufin dukkan annabawan da ambatan su yazo a cikin alqur'ani to shine ibn kasir sai istishhadi da ayar da muka kawo a baya cikin suratul ma'ida wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ubangiji yace idza tutla alaihim ayatul rahmani yana daga cikin ɗabi'unsu ko wa mimman hadaina waje ta baina annabawan suna daga cikin waɗanda hadaina muka shiryar waje ta baina kuma muka zaɓa ma'ana waɗanda aka ambata kenan a wannan sura domin ba iya su bane annabawan da Allah ya ambata a Qur'ani a Qur'ani Allah ya ambaci annabawa 25 ne to amma za mu ga anan kwata-kwata wanda aka ayyu ambata ma ba su kai goma ba in ma mun ɗauko tun daga farkon surar zakariya ya haya isa to sannan ibrahim sannan musa sannan ismail sannan ha- idris sannan harun kaga takwas kenan ko to sannan in mun ce ma wa min zuriyati nuhin din da aka ambata to ga nuhu kaga tara kenan ga adamu kaga goma kenan to a cikin 25 goma kadai aka ambata anan kaga saura goma sha biyar to da haka shi yasa Allah anan sai ya ce wa min zur mimman hamalna ma'a nuhi wa min zurriyati adama sai ya ce wa mimman hadaina wacce suna daga ciki ba wai dukan su bane da haka Allah madaukin sarki anan ya tabbatar da annabawa shari'a kamar yadda a can ma ya ce ulaikal ladina hadallahu fa bihudahu muqtadi da haka mimman hadaina wajtabaina kuma muka zabe su ma'ana Allah ya zaɓe su tsakanin sauran bayi ya yi musu baiwa ta annabta inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alalami to haka nan a wata aya yace wa kullum min al minne inna min al mustafain al akhyar suna daga cikin zababbun bayi sannan kuma fiyayyu shine ubangiji yace idza tutla alaihim ayatul rahman duk lokacin da ake karantar da su ayoyin ubangiji mai rahama sawa'an a ƙur'ani ne ko a wani littafi daga cikin littattafan Allah kharru sujjadan sukan faɗi su sujada ma'ana sujjada irin wacce ido yake gani shi yasa malamai suka ce wannan waje yana daga cikin azaimus sujudi wajen da in an karanta a ƙur'ani ana yin sujjada sujjada irin wadda ido ke gani amma waɗansu malaman suka ce a kharru sujjadan sukan yi sujjada ma'anawiya sujjada ma'anawiya sujjada da ido baya gani shine rampafawar zuciya su ji zuciyarsu ta karya su ji sun yi wa Allah saranda su ji sun miƙa wuya ga Allah ɗari bisa ɗari wannan shi ma sujjada ne domin Allah ya zargi kafirai wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudu in an karanta musu alqur'ani ba sa miƙa wuya ba sa biyayya ba sa sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum murka'u la yarka'u in an ce da su ku biyu ga Allah sai su ki biyayya وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تعمرنا وزادهم نفورا yana ce da su kuran kwafa ku bi Allah mai rahama sai su ce wa man rahman yuwai kuma mai rahama a nasjudu lima ta'muruna ta yaya za mu ba abin da kake umartan mu da shi wa zadahum nufuran wannan sai ya kara musu tuma ya kara musu bazama da ka dai su annabawan Allah Allah ya musu shaida da biyayya gare shi kuma Allah ya musu shaida da yin sujada a gare shi to shine malamai suka ce kenan sujadar qur'ani idan mun dauka da ma'ana ta farko cewa as-sujudul hissi ake nufi sujada ta alqur'ani in an karanta wasu ayoyi ana yin sujada to kenan wannan bata takaita kadai da qur'ani ba ko a at-taura ma akwai inda in an karanta ake sujada ko a linjila ma akwai in an karanta inda za a yi sujada ko a zabura ma akwai inda in an karanta za a yi sujada an gane ko domin ta zabura ma Allah ya gaya mana a suratu sa'ad ubangiji madaukakin sarki ce wa zanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana faghfarna lahu zalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab abdullahi dan abbas wani ya tambaye shi yace a zabur a- akwai sujjada a cikin suratu sad sai yace kwarai kuwa domin Allah ya faɗa annabi Dawud yayi sujjada sai yace kuma Dawud yana daga cikin wanda Allah ya umarci annabinka da ya koyi da su domin cikin watilka hujjatuna da aka lissafo akwai Dawud a ciki sai Allah yace ulaiikal ladina hadallahu fa bihudahu muqtadi to da haka dai annabawa su ma suna yin sujjada musamman idan sun karanta wajen da za a yi sujadar a cikin littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na
da haka kalmar karru sujadan sai su fadi su yi sujada wa bukiyan kuma su yi kuka ibn kasir ya ce wal bukiyu jam'u bakin kalmar buki jam'i ne na bakin bakin mai kuka daya amma buki masu kuka ma'ana sai su fadi suna masu sujada kuma dukansu suna kuka na to shine yace fali hadha ajma al ulama ala shari'ati sujudi ha huna ko shar'iyyati sujudi ha huna iqtida'an bihim wattiba'an limin walihim malamai duka sun yi ijma'i akan shari'ar yin sujjada a a nan wajen idan an karanta mana shari'a ta zo da ayi sujjada irin ta tilawa idan an zo karatu daidai wannan gaba sai ce iktida'an bihim dan koyi da su annabawan da Allah ya ce suna yi wattiba'an limin walihim kuma dan bin tafarki irin nasu sai Allah ya ce
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Mm.
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ubangiji ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai waɗansu masu mayewa suka maye bayansu ma'ana bayan annabawa sun wuce bayan sun shuɗe yan bayan da suka biyo bayansu su kuma ba su yi hali irin nasu ba ba su kasance mutanen kwarai kamar su ba shine ma'anar khalfun a larabci akan ce khalafun akan ce khalfun wannan bambancin wasalin da daurin yakan sa ma'anar ta canja idan aka ce khalaf mamayi na kwarai amma khalf mamayi na banza mamayi mara kirki wanda magabacinsa ya zama mutumin kwarai amma shi kuma bai zama mutumin kwarai din ba to wannan shine khalfun da sukunul lam amma khalafun da fathul lam to ana nufin akasin haka ubangiji yana so ya nuna mana lalacewar 'yan baya wanda ba su yi halin na gaba ba ba su yi halin annabawan da suka shuɗe ba to shine Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata farkon abin da su mamayen suka fara yi mara kyau wanda ya saba wa magabatan su shine tozartar da sallah wasa da ita kin yin ta akan lokaci ibn kasir ya ce idan aka ce suna tozartar da sallah to ai an game musu mummunan shaida an game musu bakin fenti yace wa idza adaa'uha fa huwa lima siwaha min alwajibati adiya domin duk mutumin da yake wasa da sallah to zai yi wasa da komai ma na addini na malamai suka ce idan ana so a zarge ka a musulunci a nuna kai mutumin banza ne to a wajen dukkan mai ilimi kuma mai hankali kalma ɗaya ta isa kawai in aka ce ba faya kula da sallah to magana ta ƙare domin duk mutumin da baya kula da sallah to ba zai kula da komai ba yanzu da zaka zo ka bincike shi to zaka tarar duk sauran ayyukan ma baya yin su da kyau mutumin da baya kula da sallah dan ya zama makareci ba abin mamaki bane mutumin da baya kula da sallah dan ya zama mashayin giya ba abin mamaki bane mutumin da baya kula da sallah dan yana cin riba ba abin mamaki bane na mutumin da baya kula da sallah dan yana dukkanin ayyukan sako kuma yana tozartar da sauran wajibai to abu ne mai sauki saboda ita sallah ita ce mafi girman ayyukan ibada da ake yi da jiki duk wanda ya kula da ita to Allah yana taimaka masa ya kula da duk sauran amma duk wanda ya tozartar da ita to Allah sai ya fita hanyar sai ya kyale shi sai kaga sauran ma ba zai iya ba koda ba su kai ta wahala ba shi yasa manzo Allah ya ta jan kunnen mu akan sallah akan sallah Umar dan Khattab yace wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya duk wanda yake tozarta sallah to zai tozartar da komai ma na addini shi yasa sayyidina Umar babban shaidar da za a yi maka a wajensa shine a ce da kai kai mai kula da sallah ne na kamar yadda anan Allah ya shaidu da yawan annaba da cewa suna kula da sallah don ya nuna mana mafi girman shaidar da za a yi maka shine a ce kana kula da sallah kamar annabi Isma'il wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya to shi yasa kuma ko lahira aka je farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi shine maganar sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamati salah farkon abin da za a fara yi wa mutum hisabi da shi a ranar lahira shine sallah to idan aka tarar sallarsa ta cika ba za a bincika duk sauran ayyukan ba ba za a bincika azumi ba ba za a bincika zakka ba ba za a bincika hajji ba ba za a bincika bin iyaye ba saboda duk wanda ya cika sallah to zai iya cika komai na ibada amma duk wanda ya tozartar da sallah to ba zai iya komai ba na ibada da haka da an ga sallar kama ta cika Allah zai ce to ku rufe ba sai kun bincika sauran ba ku bar shi ya wuce ibn kasir ya ce li annaha imadud dini domin ita sallah ita ce ginshikin addini wa qiwamuhu kuma ita ce gadan bayansa wa khairu a'malil ibadi kuma ita ce mafificiyar ayyukan bayi to da haka Allah subhanahu wataala ya ce sun tozartar da ita tare da wannan babban matsayi da take da shi ba sa kula da ita ba sa yin ta akan lokaci ba su damu da su san ilimin ta ba to kaga wannan fa ana nufin wanda suka biyo bayan annabawa ƴaƴansu da jikokinsu da tattaba kunnansu ashe kenan shi addini ba gado bane mahaifinka zai iya zama wa mutum kirki amma kai ka saba in ka saba kai kuma sai a kira ka da mutumin banza ba za a ce a tun da ɗan annabi bane dole ya zama annabi za ku ji wasu wawaye suna faɗa wannan ai ɗan annabi dole ya zama annabi a addini ba gado bane ɗan annabi yana iya zama kafiri su annabawan da yawansu kamar yadda muka faɗa a baya ai ba ga da annabta suka yi ba zaɓi ne na Allah to da ka ka dage ka yi aiki na ƙwarai shi Allah baya tozartar da aikin masu kyautata aiki ko baka gaji annabi ba in ka zama mutumin kirki sai Allah ya baka daraja mai girma kai ma gwargwadon taka amma ko ka zama ɗan annabi in ka fanɗare Allah sai ya watsi da kai domin yahudawa wannan shine abin da ya ruɗe su duk iyayensu da kakanninsu annabawa ne da haka sai suke ganin to za su ci albarkacin iyayensu ko su ba su ibada ba shine Allah ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu wa'ancan daban ku daban aikin su nasu ne kuma naku naku ne ba za mu tambaye ku abin da suka kasance suna aikata ba shine a wata ayar Allah ya ce wala taziru wazratun wizar ukra wata rai ba ta daukar alhakin wata kuma wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yuqbalu minha 'adlun wa lahum yunsarun wattaku yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'an ku kiyaye ranar da da ba zai amfana wa ubansa komai ba uba ba zai amfana wa ɗansa da komai ba shi yasa manzo Allah ya ce da yayyarsa na Fatima da da kawunnansa irin su Abbasu da innarsa safiya yar abdulmuttalibi ya ce ishtaru an kum ku yi ƙoƙari ku fanshi kanku da kanku fa inni la ugni ankum min Allah shay'a ku sani ni ba zan hana Allah ya muku komai ba yace domin ka'idar shine aiki Allah yake kallo ba salsala ba ba nasaba ba man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikinsa yayi baya da shi dangantakarsa ba za ta sa a jawo shi gaba ba da haka da ya kamata mu fahimci wannan da kyau domin yana daga cikin abin da ake rudan mutane da shi wani ai dan malam ne wani ai dan shehi ne wani ai sharifi ne to ko sharifi ne kai in baka yi aikin kwarai ba ba ruwan Allah da kai shi yasa mai hikima yace izabta kharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi'sa ma waladu in kana alfahari da iyaye na kwarai amma kai baka tsaya kayi nagartar ba sai mu ce kayi gaskiya iyayenka mutanen kirki ne amma kai tir da kai albasa ba ta yi halin ruwa ba ka zama dan malam ya ki halin malam kuma sannan mutum na kwarai kullum ba alfahari yake da aikin iyayensa ba kokari yake shi ma ya tsaya yayi nasa laysa alfata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha anaza dana halak baya cewa babana shine wani dan ya fake da wannan yake aikin alheri a'a shi ma kokari yake ya kafa nasa shi ma ya alfahari da nasa to da haka dai Allah ya ce aba'u sala sun tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bi soye-soyen zukatansu mana suka bi abubuwa da zukatansu suke so wani lokaci zaka ga sun ki yin sallar ne saboda ana kal ana yin wani game wani lokaci sun ki sallar ne saboda ana wani kasuwanci sun wani lokaci sun ki yin sallar ne akan lokaci saboda ana wani series na fim sai su ce bari sai an gama wani lokaci sun ki yin sallar ne saboda ana kallon kwallo wani lokaci sun ƙi yin sallar ne saboda wata ka- wani kasuwanci wani business da suke kullawa to duk waɗannan abubuwan sunan su sha'awoyin zuciya ba za su kai ka ga gaci ba abu ne wanda zuciya take so amma ba abu ne wanda shine mai alkhairi ba Ya.
abin da ya fi alkhairi shine yin sallah akan lokaci ga dukkanin mai rai ko mai lafiya ibn kasir ya ce fa sawfa yalqawna gayyan ubangiji ya ce da sannu za a jefa su a cikin gayyu wasu malamai suka ce gayyu din shine khasaran yawmal qiyama za su yi babbar asara a ranar tashin alkiyama domin ranar ne za su ga ga mutane sun zo suna wucewa ta kan siradi a sauki suna shiga aljanna amma su ba za a basu su wuce ba saboda mai sun bata kansu da kansu sun bata lokacinsu wajen ayyukan sako sun ki su tsaya su yi abu mai amfani wanda zai zame wasu sila shiga aljanna shine imani da aiki na gari wa qala al-auza'i an musa ibn sulaiman an qasim ibn mukhaymara daga qasim dan mukhaymara fi qawlihi fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salat qala adaa'u al-mawaqita abinda ake nufi da sun tozartar da sallah ma'ana sun tozartar da lokutan sallah amma ba wai sun daina sallah ba suna yin ta sai dai ba sa yin ta akan lokaci sai a ce sai ta nuna ba a kula da lokacinta ba a ba ta mahimmanci ta fuskar tsayawa a san lokaci da tsayawa a san hukunce-hukunce wannan shi ne tozartarwar da suka yi ya ce walau kana tarkan kana kufuran da kwa daina sallar suka yi duka to ai sun zama kafirai da haka akwai malaman da suke ganin aba'u sala ana nufin sun daina sallah ba haka bane a'a sun suna yin ta amma ba sa kula da lokacinta kaga wannan ya nuna kula da lokacin sallah ko kana yi yana da matukar mahimmanci domin in baka yi ta akan lokacin ba to kamar baka yi ta bane domin Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah wajibi ce akan duk mai imani kuma mai hada da lokaci yadda take wajibi haka kula da lokacin ta yake wajibi a wata ruwayar daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda annahu qila lahu an ce da Abdullahi dan Mas'ud inna Allah yukthiru dhikra salati fil Qur'an ubangiji yana yawan maganar sallah a Qur'ani yakan ce allazina hum an salatihim sahun kuma ya ce wa ala salatihim ala salatihim da'imun ala salatihim yuhafizun wa qala ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud yace ala mawaqitiha ainan duk lokuta Allah yake magana in yace ala salatihim da'imun ala salatihim yuhafizun yana nufin suna kula da lokutan sallah in ya canja a canja in ya shiga da wuri a yi ta akan lokaci da wurin in ya jinkirta a jinkirta an gane ko ma'ana dai suna kula da lokaci to wannan walillahi alhamdu zaka ga sai masallatan ahli sunna su suke wannan kullun ana kula da lokacin sallah kullun an sa lokaci na agogo ana lura da shi wani lokaci ka ga limamin ladanin ka ya kira maka sallah ba yadda ya saba ba to alama ce ta lokaci ya canja ko ya karu ko kuma ya ragu to amma wancananka ko da suna sallar za ka samu sai a ce sai ta nuna kullum karfe biyu ce a zahar sai ta nuna ba ta canjawa kullum la'asar karfe hudu ce ba ta gaba ba ta baya wanda kuma ba haka bane ba lokaci yana canjawa lokacin sanyi za ka ga lokaci ya canja lokacin zafi lokaci ya canja lokacin damina lokaci yana canjawa to da haka abin da ake so ita ibada tana tafiya ne tare da lokaci musamman sallah idan lokaci ya motsa to ita ma a motsa lokacinta da za ka ƙalu sai almajiran abdullahi dan masu suka ce da shi ma kunna nara zalika illa ala tarki mu mun ɗauka ai da Allah ya ce a salata ana nufin sun daina sallah ƙala zalika al-kufru ya ce yo ai da daina suka yi da sai dai a ce sun kafarta amma anan har yanzu ba su kafarta ba sai dai abin da suke yi ba a so domin mutumin da yake yin sallah amma ba a kan lokaci ba ba za ka ce masa kafiri ba amma dai abin da yake ba kyau yana aikata babban laifin da zai ja masa shiga wuta amma mutumin kwa daidai na sallah to wannan ai ya kafarta domin manzo Allah ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara bambancin musulmi da kafiri na zahiri shine sallah da musulmi ya daina sallah to shi ma ya zama kafiri قال مسروق مسروق دان أجد آيتي لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين با يد متن زي kula da salloli biyar yana yin su akan lokaci kuma a rubuta shi cikin rafkanannun bayi ba a haka duk mutumin da yake kula da sallah to zaka samu jajirtacce ne kuma baya cikin gafala wa fi ifratihinna alhalaka kuma halaka tana cikin sakaci da sallah da sakaci da lokacin sallah wa ifraquhunna sakaci da sallah ida'atuhunna an waqatihinna shine tozartar da su gabaran yin su akan lokaci wa qala al-auza'i an ibrahim ibn yazid anna umar ibn abdul aziz qara'a imam al-auza'i ya rawaito daga ibrahim dan yazid cewa umar dan abdul aziz ya karanta wannan aya fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa tabu'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan qala lam takun idaa'atuha tarkuha walakin adaa'u al-waqta umar dan abdul aziz ya ce da aka ce adaa'u as-salata ba ana nufin sun daina sallah ba a'a abin nufi sun daina kula da lokutan sallah suna wasa da lokacin sallah sun aje mata wani lokaci na son zuciyarsu ba sa kula da yadda lokacinta yake kamawa gwargwadon canjawar yanayi ubangiji ya ce fa saufa yalqauna gayyan da sannu za su game da asara da tabewa al'amuransu na duniya ba za su yi musu kyau ba ballantana kuma na lahira duk mutumin da yake wasa da sallah zaka ga kullun al'amarinsa na duniya cabe masa yake da
duk abin da ya kulla abin baya kulluwa duk abin da yake so bukatan bata biya ashe wannan yana nuna mana idan muna so bukatunmu suke biya to mu mai da hankali da kula da sallah kuma haka Allah ya faɗa karara ubangiji madaukakin sarki ya ce wasta'inu bis sabari was sala ku nemi taimako a wajen Allah cikin duk abin da kuka sa a gaba bis sabari ta hanyar hakuri was sala da kuma kula da sallah mana in dai zaka yi hakuri cikin duk abin da kake nema kuma zaka mai da hankali wajen yin sallah to Allah zai taimake ka ko me Allah zai biya maka na bukata wa qala sufyanu sufyanu dan uyaina ta yace as-sauri kai yace وشعبة ده شعبة ومحمد بن إسحاق ده محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي ده أبو إسحاق السبيعي عن أبي أبيدة ده أبي أبيدة عن عبد الله بن مسعود ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
يتي فسوف يلقون غيا يتي واد في جهنم شي غي دين nan a wata fassarar wani rami ne a cikin wutar jahannama ba'idul qari mai zurfi khabisu ta'ani mara dadin dandano wanda malamai suka ce shi wannan gayyudin da Allah ya ce masu wasa da sallah a nan za a jefa su suka ce wani rami ne Allah ya yi a cikin wutar jahannama kamar sokawai a nan ake tara ruwan gyamban 'yan wuta da fitsarinsu da ba hayarsu da ruwan ciwukansu wanda wuta take kona su ruwan yana- yake fita to a nan ake tarawa to masu wasa da sallah ba sa yin ta akan lokaci a irin wannan ramin za a je a tsulma su a danna kansu a ciki su sha wal iyazu billah da haka shi yasa a wata ruwayar daga Amash daga Ziyad daga Abi Iyad Abi Iyad yake cewa wadin fi jahannama min qayhin wa damin wadin wani kwari ne fi jahannama a cikin wutar jahannama min qayhin na mugunyar ruwan ciwo wa damin da jan sulkami ma'ana da ruwan gyambo to da haka dai ubangiji subhanahu wataala ya ce fa sawfa yalqawna gayyan da sannu za mu jefa su a cikin ramin gayyu Allah maɗaukin sarki ya tsare mu amin sai Allah ya ce illa man taba sai dai fa wanda ya tuba domin shi Allah kullum so yake bayansa su tuba kuma ba wani laifi da bawa zai yi in dai ya tuba ya dawo ga Allah face sai Allah ya karɓe shi sai Allah ya yafe masa domin ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tubu ilallahi tawbatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar وإني لكفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ذاك الله يجي إلا من تاب سيدي وان يتوب وآمن يزو يكوتة إيماني وعمل صالحا كما يأيكي نغري ما لم يسكت أيكي نغري شيني abin da da ba ka yi mai kyau ɗin ka dawo kake yi ko abin da ka daina ɗin mai kyau to ka dawo ka rinka yi in kuma wani abu ne mara kyau kake yi to sharaɗin tubansa bayan ka ce Allah na tuba to sai ka daina yinsa sai ka rabu da shi sannan tuban ya zama karɓaɓɓe da da haka mu lura da kyau ita tuba ba kawai da baki ne ka ce Allah na tuba ba akwai sharuɗa illa man taba sannan wa amana sannan wa amila salihan sai ka furta tuban da baki sannan kuma zuciyarka ta yi nadama akan abin da kai wa shuruɗut taubatin nadamu alama fat to sannan kuma kai niyyar ba za ka sake yi ba wa niyyatu Allah ya'uda ila dhanbihi fi ma baqi alayhi min umrihi to sannan tuba idan akwai kayan wani a hannunka idan laifin da kai din taba kayan wani ne to kuma cikin sharuɗan tuban dole ka mayar masa da kayansa shine raddul mazalim ba za ka zo ka saci kayan mutane kuma ka dawo kai ta istighfari ba alhalin ga kayan a hannunka ba ka mayar ba sai ka mayar da idan ƙarya kai wa wani ko sharri ko ƙage to kawai ba za ka zo ka ce Allah na tuba Allah ya yafe maka ba sai kuma ka je ka yi ne sai ka je ka nemi gafarar wancan kuma in ƙarya ce sai ka zo gaban wanda kai wa ƙaryar ka ƙaryata kanka da kanka illal ladina tabu wa aslahu wa bayyan fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim da haka ubangiji ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amila salihan kuma yayi aiki nagari fa ulaika to irin waɗannan يدخلون الجنة سوزا شجاء الجنة أو تقراء يدخلون الجنة سوزا أشجر الجنة ولا يظلمون شيئا da ɗaya ba za a zalunce su da komai ba to anan malamai suka ce wannan ayar daidai da ayar cikin suratul furqan walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana sai ce illa man taba kaga anan ma illa man taba istisna'in iri ɗaya ne istisna'i ne munqati illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima anan kuma fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a a can an ce irin waɗannan su ne Allah yake canja miyagun ayyukansu ya mai san musu da su kyawawa a nan kuma sai aka ce yake shigar da su aljanna ashe kenan canja kyawawan miyagun ayyukan a mai da su kyawawa shine a saka aljanna Allah ka samu aljanna da rahamarka amin ubangiji ya ce wala yuzlamuna shay'an da dai ba a zalunta su da komai ma'ana ba a tauye musu komai na lada kuma ba a ƙara musu komai na zunubi wanda ba su aikata ba inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yuti min ladunhu ajran azima inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin sai Allah ya ce ba da yadda جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ubangiji ya ce jannati adanin illati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi a can baya an ce yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a za a shigar da su aljanna ba za a zalunce su da komai ba to kila mai tambaya ya ce wata aljannar duk da sun yi wannan laifin duk da da ba sa sallah akan lokacin sai Allah ce kwarai kuwa jannati adnin lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib ita ce dai aljannan nan da Allah ya yi wa bayansa alkawari tare da basu gani ba na ya gaya musu ita ya gaya musu kamanninta ya faɗi ayyukan da ake yi a shige ta kuma suka yadda wannan shine ma'anar jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana aljanna ba mu ganta ba amma mun yadda ga aikin da za a shige ta kuma muna kokarin yi ga abin da za a nisanta in ana so a same ta kuma muna gwadawa na to wannan yabo ne sannan kuma ita aljannar akwai ta an gane ko na sifofinta suna nan da yawa a cikin qur'ani ubangiji yace masalul jannati allati wu'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin anna ku ji sakamannin aljannan nan da muka yi wa masu takawa alƙawari tajri min tahtiha al-anharu ƙorami suna gudana ta ƙarƙashin gine-ginenta ukuluha da'imun abincin aljanna dawwamamme ne baya karewa ba kamar na duniya bane wata rana ana yayin mangwaro sai ka zo ka neme shi wata rana ka rasa da kuɗinka ba za ka samu ba wata rana ana yayin ayaba sai ka zo da kuɗinka ka neme ta ta ja baya babu wata rana kana son ka ci tuffa a ce ai yanzu ba lokacin ta bane sai kaka to ita aljanna ba haka bace kullun abin da kake so ka ci akwai ukuluha da'imun to haka nan wa dhilluha inuwar aljanna ba ta kaucewa yanzu a duniya da safe sai ka ga wani waje da inuwa an rana ta kuma wajen ba inuwa inuwar ta kauce na to aljanna ba haka bane aljanna inuwar ta dawwamammiya ce sai Allah ya ce tilka uqbal ladina taqaw wannan aljannar ita ce makomar masu takawa wa uqbal kafirina nar makomar kafirai kuma ita ce wuta Allah ya tsare mu amin a wata ayar yace masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min khamrin من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ubangiji ya ce matsalul jannatin lati wa idal muttaquna ga kamannin aljannar da muka tattalawa masu takawa fiha anharun min ma'in ghairi asin a cikin ta akwai korami na ruwa ba mai zartsi ba wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu ga korama ta nono yogurt wanda bai lalace ba ya koma yana tsami a'a domin a duniya in ka aje nono ya dau tsawon lokaci sai ya lalace sai ya koma yana tsami to a aljanna komin daren dadewar da nono ko yabar za su yi ba sa canjawa ba sa tsani wa naharun min khamrin lazzatin lisharibina kuma aljanna akwai korama ta giya kuma giyar ba irin ta duniya ba giya mai daɗi ga masu sha wacce ba ta sa timbele ba ta sa ciwon kai ba ta sa amai ba ta sa fitsari saɓanin giyar duniya lafiha gaulun walahum anha yunzafun to sannan ubangiji ya ce wa anharu min asalin musaffa to sannan kuma aljanna akwai korama ta zuma musaffa tatacciya fiyo wan kaga wannan aljannatan su ne dai aljannar da aka ce wanda bai taɓa laifi ba ma zai shiga haka wanda ma ya laifin ya tuba ita shi ma itan zai shiga mana dai rahamar Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya yi laifi in dai ya tuba to Allah zai karɓe shi kamar ma bai ba shi yasa manzo Allah ya ce at-ta'ibu ani zambi kaman la zamba lahu duk mutumin da ya zunubi ya tuba to a wajen Allah kaman ma bai taɓa yi bane wannan yana daga cikin karamcin ubangiji subhanahu wa ta'ala to da haka Allah madaukakin sarki ce jannatu adani lillati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib ubangiji ce innahu kana wa'duhu ma'tiyan shi ko alƙawarin Allah mai zuwa ne ko ba dade ko ba jima in Allah ya ce abu zai faru to zai faru an gane ko li kulli ajalin kitab inna ma tu'aduna la'at abinda aka yi muku alƙawarin nan zai zo lokaci kawai ake jira kalmar ma'atiyan ala wazani maf'ilan wasu malamai suka ce ismul maf'uli ne ma'ana suna ne na abinda aiki yake sauka a kansa ko ismul makani ne an gane ko ai makanan ladhi yu'ta alayhi wasu malaman suka ce a'a ismul fa'il ne ai atiyan innahu kana wa'aduhu atiyan lalle alƙawarin Allah mai zuwa ne in dai lokacin da Allah ya kaddara abin zai faru yayi to ko shakka babu abin zai faru shine al-imam ibn kathir yace ayat ta yi daidai da faɗin Allah kana wa'aduhu maf'ula an gane ko da kana wa'aduhu maf'ula da da da, da wa'adu wa, innahu kana wa'aduhu ma'atiya ta fuskar ma'ana ɗaya ne duk da cewa lafazi ya bambanta da haka ubangiji subhanahu wata'ala ce innahu kana wa'aduhu ma'atiya ibnu kasir yake cewa li'anna kullama ataka faqad ataitahu saboda duk abin da ka je masa to ai shi ma ya zo maka an gane ko ya ce kamata kulul arabu kamar yadda laraba suke cewa ne a tat alayya kamsuna sana shekara hamsin ta zo min ma'ana na cika shekara hamsin to kuma laraba sukan cewa a taitu ala kamsina sana na je wa shekara hamsin da a tat alayya kamsuna da a taitu ala kamsina duk ɗaya ne an gane ko da aka ibn kasir ce kilahuma bi ma'ana wahid dukkaninsu ma'anar ɗaya ce ko ka ɗauka ma'atiyan ismul maf'uli ne ko ismul makani ne ko ismul fa'il ne bi ma'ana atiyan duk ma'anar ɗaya ne ubangiji ya ce la yasma'una fiha lagwan illa salaman yan aljanna in sun shiga ko wanda ba su taɓa laifi ba suka shiga ko kuma wanda suka yi laifin suka tuba duk in sun shiga la yasma'una fiha ba za su ke ji ba a cikin aljanna lagwan yasashen zance illa salaman sai dai salaman salama zancen da yake nuna kwanciyar hankali aminci zaman lafiya kalmar lagwul kalam shine magana mara kyau magana mara daɗi kamar hayaniya kamar hargowa kamar ashare-ashare kamar ihe-ihe duk babu aljanna daga la yasma'una fiha lagwan illa salama a wata ayar la yasma'una fiha lagwan illa salama la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama mana ‘yan aljanna a aljanna ba sa jin hayaniya da hargowa ba sa jin duk wata maganar da za a samu zunubi in an ji ta wani ya maka gulma wani ba a yi a aljanna wani ya zagi wani ko ba kai ya zaga ba ka jiyo ba a yi a aljanna tsaigumi ba a yi a aljanna yarfan siyasa ba a yi a aljanna sharri da kage da kazafi ba a yi a aljanna Na'am.
mana ita aljanna waje ne tsarkakakke ta fuskar abin ji da abin gani da abin ci da makwanci da komai duk wani abu sunansa matsala babu shi a aljanna Mm.
shine ubangiji yace illa qilan salaman salaman sai dai kawai kaji ana faɗar maganganu na kwantar da hankali maganganu na aminci maganganu na zaman lafiya wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar in mala'iku ne suka shigo wajen yan aljanna sallama za su yi musu Mm.
in Allah ne kadai zai yi magana da yan aljanna sallama zai musu salamun qaulan min rabbir rahim su kansu ijunansu su ne wa junansu sallama tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam to da ka dai aljanna gida ne na aminci gida ne na kwanciyar hankali gida ne na zaman lafiya Allah ka sa mu da rahamarka Amin.
ubangiji yace walahum fiha rizquhum bukratan walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya kuma arzikin su ana kawo musu shi safiya da maraice Mm.
me ake nufi da arziki mana ana samun canjin yanayi da safiya da maraice Mm.
in abinci ne a kawo maka da safe da yamma ma a kawo maka wani Mm.
in wani canjin yanayi ne da safe a canja da maraice ma a canja to cewa ana canjawa da safiya da maraice malamai suka ce ba wai wannan yana nufin a aljanna akwai safiya akwai maraice ba a'a Mm.
a aljanna babu kwana babu dare aljanna yanayi ne guda ɗaya madaidaici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an shiga aljanna Allah zai tsayar da yanayi Mm.
ya zama daidai lokaci irin na hantsi gari ya waye amma rana da bata fito ba ba a- babu duhu kuma babu zafi to a haka za a rayu a aljanna ba wai irin yadda duniya take ba rana tana kewayawa dare yana kewayawa ana kwana ana tashi a aljanna ba haka bane ba Na'am.
to amma da yake Allah yana magana ne da mutane su kuma mutane sun fi gane lissafin lokaci kwana da wuni to shine yayi amfani da kalmar da take nuna safiya da maraice domin mun san wannan yanayin amma ba wai irin haka ne a aljanna ɗari bisa ɗari ba Na'am.
shi yasa al-imam ibn kasir yace ai fi misli waqtil bukurati wa waqtil ashiyati ana nufin ana yi musu canjin yanayi a makamancin lokuta irin na safiya da maraice la anna hunaka laylan wa naharan ba ana nufin a aljanna akwai dare da wuni ba a'a walakinnahum fi awqatin tata'aqabu sai dai akwai lokuta wanda suke jujjuyawa amma ba dare ba ba rana ba sai ce ya arifuna mudiyaha bi adwa'in wa anwar wa anwar suna sanin lokaci ya wuce idan suka ga haske mai dumi ko kuma haske mai sanyi yace kama rawal imam ahmad an abi huraira kamar da imam ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu zumratin talijul jannata farkon jama'ar da za su shiga aljanna suwaruhum ala suratul qamari lailatul badri Allah zai kyautata halittar su kamar wata daren goma sha hudu la yabsuquna fiha ba sa yawo a cikin aljanna ma'ana duk abin da ke sa ka zubar da yawo a duniya to aljanna babu shi wala yatamakhatuna fiha kuma ba a kakin majina a aljanna wala yataghawwatuna kuma ba a bayan gida a aljanna aniyatuhum wa amshaquhum adh-dhahab wal fidda matazan kansu da kofunansu din na zinare da azurfa ne wa majamiruhumul uluwa sannan uh, kaskon hura wutarsu na turaren wuta al'uluwa kasko ne wanda yake mai kyau sannan turaren wuta turaren wuta ne wanda babu gaurayi wa rashuhumul misk sannan gumin jikin ɗan aljanna ƙanshin turaren almiski yake wali kulli wahidin minhum zawjatan duk ɗan aljanna namiji guda ɗaya za a bashi mata biyu yura mukhu saqiha min mara'il lahmi min alhusni kuma duk matar ɗan aljanna daga fatar jikinta ta waje za ka rinka ganin bargonta yana gudana a cikin ƙashinta saboda tsabar kyau laktilafa bainahum ba za a samu sabanin miji da mata ba aljanna wala tabaku da ballanta na kiyayyar juna qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin zuciyarsu iri guda ce abinda mijin yake so shi matar take so abinda matar take so shi mijin yake so duk wani sabani Allah ya kawo musu yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya suna tasbihi ga Allah safiya da maraice ana nufin lokaci mai kama da na safiya da lokaci mai kama da na maraice Na'am.
to ire-iren waɗannan hadisan da dalilai da suke nuna cewa a aljanna akwai lokaci kamar na safiya amma ba safiyar ba ko kamar na dare kai amma ba daren ba kamar na uh, uh, yammaci amma ba yammacin ba ne suna da tarin yawa shine al-imam ibn kasir yace wa qala dhahak an ibn abbas dhahak ibn mazahim ya rawaito daga abdullahi dan abbas qala yace maqadirul layli wan nahari lokaci gwargwadon na dare da gwargwadon na wuni amma ba wai daren bane ba wai wuni bane to abinda wannan yake nuna mana ashe kenan dare ma yana daga cikin matsalolin rayuwa na'am domin wani abin kana so ka yi shi amma in dare ba zai yi ba to kaga dare ya bata maka aiki sosai to aljanna duk abin da zai zama maka matsala ya dame ka Allah ya cire maka shi hatta dare din nan da muke gani to Allah ya kawo mana da shi a aljanna na'am Allah madaukin sarki ka samu cikin yan aljanna da rahamarka amin
abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka Amin.
kusura lafiya mana ai za mu tsaya a nan saboda lokaci sai Allah madaukin sarki ya kai mu kuma gobe sai mu dora daga inda muka tsaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mai ba da lada
وإنت أشد الجنة